أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihi za mu tashi muna karatu a cikin babi na 247 wato babi da yake magana akan haramcin cin naman mutane da kuma umarni da musulunci ya na mu kiyaye harasan mu za mu tashi akan hadisi na 1519 bismillahir rahmanir rahim wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam من وقاه الله شر ما بين لهييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة رواه الترمذي أسامو حديث daga Abi Huraira yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wanda duk Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga sharrin abin da ke tsakanin gemunsa guda biyu Allah ya tsare shi daga sharrin abin da ke tsakanin kafafunsa guda biyu to zai shiga aljanna duk mutumin da Allah ya tsare shi daga waɗannan abubuwa guda biyu abin da ke tsakanin gemunsa guda biyu gemu guda biyu shi ne gashin baki da gemu waye ke tsakanin tsakiyarsu bakinsa wato harshensa kaga kenan Allah ya tsare mutum baya cin naman mutane Allah ya tsare mutum baya ƙarya na Allah ya tsare mutum baya zagin mutane Allah ya tsare mutum baya munafurci Allah ya gashi nan za ka yi ta lissafin abubuwan da baki yake yi Allah ya tsare mutum bakinsa yana ta zikiri bakinsa yana ta karatun alkur'ani bakinsa duk domin duk kishiyon wannan kuma baki ya samu matsala ai bakin da baya karanta alkur'ani ya shiga uku bakin da baya zikiri ya shiga uku kamar da bakin da yake zagi ma haka da haka ga duk waɗannan musibu aka ba shi dama yi aikin alheri abinda ke tsakanin yamu biyu aka tsare shi daga sharrin sa don in yin alherin sa ma sharri ne idan baki ya ƙi karatu kaga ba zai sallah ba abubuwa da yawa da haka sai Allah ya tsare baki mutum ya rike bakinsa ya iya harshensa ya zama bakin shi da ya yi magana alheri zai faɗa ba zai faɗa alheri bai yi shiru to sa'an Allah ya tsare shi daga abin da ke tsakanin kafofinsa biyu shine al'aurarsa Allah ya tsare mutum baya zina wannan ba ƙaramar rahama ba ce wato ba ƙaramar nasara ba ce ba ƙaramin ɗauki ne Allah maɗaukakin sarki yake ba wa mutum ba Allah maɗaukakin sarki ne ya hana mutane su ringa zina Allah yana son mu ne wato sayayya ta Allah shi yadda ya sa ya hana mutane zina idan da Allah ya bar rayuwa kawai mutane kowa ya ga dama ya zina me kuke ga rayuwar da za ta kasance yanzu yadda muke nan da ba mu haka da ba mu haka da ba wanda zai nuna wani ya ce wannan kawuna ne na da ba wanda zai nuna ya ce babana ne da shi kenan rayuwa ta zama wata iri da duk an juye an zama yan daba to kawai kenan Allah madaukakin sarki taimakon mu yayi yayi mana tsari na rayuwa ka taɓa ganin musulmi yana cewa ga wani kawun shi babu ba ruwan shi kawai yana ta haka saboda ba shi da littafi amma mu Allah ya mana rahama ya tsara mana rayuwa da haka idan mutum ya tsare zai ga nasara a cikin rayuwarsa wato ya ishi ɗan adam ya nisanci zina idan ya bibiyi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan zina ya ishi dan adam zina ta bashi tsoro idan yana son yayi wani abin kirki a duniya da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azina wal gina la yajma'an yace zina da arziki ba ka haduwa ba ka haduwa kun ga wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk yanda ka je ka dawo sai ka same ta haka ko ka ga mutum an ba shi biliyan 100 inda yana zina to bai da arziki wallahi bai da arziki bai da wadata shi yasa zaka ga wani Allah madaukakin sarki da ya tashi mar azaba sai ya masa azaba da kuɗi Allah da ikonsa akwai wanda Allah ya ba su ya musu azaba da kuɗi akwai wanda harkar da Allah ya sa shi kawai ya bar shi yana a duniya ta ishe shi musiba muna hira da wani bawan Allah ya yi odili na wani minista yake ce mu ya ji mamaki sun je kenya sun je official visit a kenya har an shirya za a kai su gidan namun daji officially da ya ce kawai sai suna wani waje sai ya ga wani mutum ana magana yan najeriya ne sai ya ce suka gaisa ya ce masa na kuna tare da ministawa da ya ce eh yace baka gane ne ba yace a zan gane ka malam sai ai ni dan Najeriya ne har yake ce mu yace na ce masa to malam ana rubuta ana rubuta dan Najeriya a ido ne shi dai yana ga kawai tunda ya ga mai Hausa shi ma mai Hausa a can Kenya to ba shi ne labarin sai ta me shi me kazo yi ana yace wallahi ya zo wani aiki kuma me dai ya je neman bakin zaki makaho wallahi bakin zaki kuma makaho na? akwai tsoro wallahi ya ce ya dubi mutumin ne ya ga daga gaske yake wallahi ba wasa yake ba ya ce akwai daman bakin zaki ya ce akwai kuma a nan ake samu a nan kenya kuma shi yanzu da jirgi da ya hau da komai duk an ba shi kuɗi shi yanzu yadda ma zai cika cin kuɗinsa shine ya samu a sa masa bakin zaki makawo a cikin keji ya kawo ya nuna ya ce ga shi kenan a kaiwa boka in an kawo baka ce shi kenan shi ya zama mai kuɗi don kuɗin da aka tara a bashi mewa to da Allah ya zume wannan kuɗin da wannan hanyar samun kuɗin da wannan arziki ne ai musiba ne haka kenan Allah ma ya ba ka kana samun kuɗi na alheri ya kana na hankali na abun na kirki na wanda lahirarka za ta yi kyau na na wanda za ka zauna da Allah lafiya wato ba ƙaramin rahama ba ce ta da ba kowane kuɗi ne zai baka ma sha'awa da haka Allah idan ya tsara mutum daga sharrin zina to ya yi samu babban nasara ya kuma taimaki iyalansa don iyalansa ma ba za su dinga zina ba amma idan bai bari ba to iyalansa za su dinga jin wannan hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tabbas babu shi yasa imamu shafi yake cewa mutane su kula zina bashi ne bashi ne wanda yake sai ya biya Allah ya kiyaye to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanda Allah ya tsare shi daga waɗannan abubuwa to zai shiga aljanna wannan hadisin Imam Tirmidhi ne ya rawaito wa an uqbata bin Amir radiyallahu anhu qal قلت يا رسول الله من نجا قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبك على خديعتك rawahu tirmidhi an kamo an samu hadisi daga ukubatu dan amir ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wata rana wato sun samu annabi sallallahu alaihi sallama yana sun samu dama na tambayan manzon Allah sallallahu alaihi sallama yace buɗan baki na sai na ce ya rasulullah wani aiki zan yi na tsira ya ce me zan yi na tsira ya rasu Allah wato ya damu yadda za a yi tsira ya zama lahira ta haikyau ya zama idan mala'iku suka zo ɗaukar rai shi za su zo a kumbai ana masa sannu ana masa ba shi haƙuri ana taya shi murna cewa ya haƙuri yana murna zai koma zai haɗu da rahamar Allah dan ita ce tsira ya ce ya harasu da ya za a yi nasira me ya tsira ya zan yi nasira wata hanya zan bi nasira buɗe ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa na farko amsik alaika haza ka rike wannan ya taba harshensa ya ce ka rike wannan wato ka kama harshenka kama harshenka shine dai duk abubuwan da aka lissafa nan ba kai ba zagin mutane ba kai ba cin naman mutane bakinka ya yawaita ambaton Allah bakinka ya yawaita karatun alkur'ani bakinka ya yawaita zikiri yana ta ambaton Allah in za ka faɗi magana ka faɗi alheri in ba za ka faɗi kai shiru kenan kaga mutum ya kama bakinsa kenan ba ana nufin ya rike ba harshensa ya rike da hannu ya rike ba ya nufin ya kame shi daga abubuwan da Allah maɗaukakin sarki baya so kun ji aiki daya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wali yas'aka baituka kuma gidanka ya ishe ka gidanka ya ishe ka me ma'anar wannan na da iyali gidanka ya ishe ka wato ka lizumci zama a gidanka ka mai da gidanka wajen bin Allah in kana zaune a gidan ba wai kallon zanci zama a gida kuma kana ta zaben Allah ba a gida akwai wanda in ya zauna a gida kawai tafka sabon Allah yake na ga wani gida ɗaki guda wai gidan sinima ne gidan mutum ne ba amma ya yi ɗaki guda na sinima ba bai tv ba ma a ya san sinima wallahi bango guda eh a gida ko inda za su ringa kallon sinima na ce to ko musulmi duniya ta yi daɗi yanzu kai da Allah kai ina gaga lokacin kallon sinima ka kalli lokutanta da hujja za ka tsaya kallon sinima wace kai sallah wace kai bacci wace kai qiyamul layl na inde zaka bi Allah wace ka karanta qur'ani na wace kai nazarin hadisan manzon Allah sallar wace kai wannan wace kai wannan har ka samu lokacin kallon su nema to kaga wannan ba wani ya sa aka bai suka bane wannan gida ya zama musifa wato ana son musulmi ya yawaita zama a gidan shi idan ba aiki ka je ba ba kasuwa ka je ba to gidan in ba masallaci ka je ba gidanka ya fi ko'ina alheri an gane hausa ka zama kana cikin iyalanka eh ka yi ta ja musu hadisai in ma sun bata ma rai kai haƙuri eh akwai wanda kawai shi ba ya zama a gidan shi ba kuma ana nufin katon gida alheri ne in ka samu katon gida wannan musulunci yana so amma ku gidanka karami ne wali ya sa aka bai suka ka tsara shi yadda za ka zauna ka ji daɗi kuma ka bi Allah a ciki shi ne ma'anarsa yadda za ka bi Allah a ciki ya zama gidanka ya zama wajen da yake ma daɗi in dai ba masallaci ka tafi ba kar ka yadda wani wajen hira ya fi gidanka daɗi kun gane wannan karatun karka yadda ko da wasa a rayuwarka wani wajen wani hira ka ringa jin daɗin zama a wajen fiye da gidanka ka tabka kuskure gidanka ya zama ka gyara gidanka ma bai gyaru ba yadda zama a gidanka zai fi ma ko ina sai dai masallaci masallaci kan ya bi ko ina in ka je masallaci kan sai ka manta ma da gidanka amma in ka fita ya zama duk duniya ba inda ya kai gidanka daɗi sannan ne kai ta eh so inda ka je Allah Allah kake ka koma gida na duk abin da kake za ka je amma dai Allah Allah kake a kyale ka za ka gida to wannan ba karamin alheri ba a wajen musulmi da wannan ita ce rayuwar musulunci shi yasa za ka ji ana sha musulunci ya hana hira ma bayan isha ba ana nufin ya hana hira har da iyalanka ba ya hana hira haka unnari hira na amma ka je da iyalinka saboda hirarka da iyalinka shi lada ake ba ba ba shi ake magana ba eh wallahi wa'ala na uku manzo Allah ya ce musalla sallama ya ce masa wabki ala qadiatik kai kuka akan kurakuranka kusan haka mumini yake kallon kanshi mumini yana kallon kanshi duk duniya ba wanda ya kai shi ne mumini ba kallon wai mutane su ne masu laifi shi shi ne na shi ne na kwarai wannan kuskure ne in ma wasu za ka ce kai na kwarai ne ka bari can mala'iku su faɗa na ka bari kuma wasu bayan allah su faɗa in allah ya sa su amma ba kai ba ba kai ba sai kai ta damuwa da laifuffukanka saboda wannan zai shagaltar da kai da kula da laifuffukan mutane idan ka sa ido a kan laifuffukan mutane to kai ka shiga uku kai ka zama baka laifi kenan kai ka zama na to wannan kuma shari ne na shaidan to ka ringa kallon kanka akan mai laifi haka ma wannan shi zai baka dama kai kuka akan Allah ka yafe mu Allah ka mun rahama eh to waɗannan su ne nasiha guda uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yayi wa sayyidina Abi Huraira radiyallahu anhu ta yayi wa sayyidina Uqba bin Amir radiyallahu anhu wannan wasiya da manzo Allah ya masa ba shi kadai wa ba hadda mu eh mu ne ma muka fi cancanta da ita musulmi ya yi ƙoƙari ya kiyaye harshensa ya yi ƙoƙari ya gidansa ya wadace shi ya yi shi ya yi ringa kuka a kan kurakurai shi وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصبح ابن ادم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نهن بك فإن استقمت استقمنا وإن وإن وجدت وجدنا آه رواه الترمذي an samu hadisi daga abi sa'id al-khudri ya da Allah ta da tabbata daga a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan aka wayi gari idan aka wayi gari to dukkan gaɓoɓi ɗan adam yana da gaɓoɓi a jikinsa guda 360 360 to dukkan gaɓoɓin da ke jikin mutum idan aka waye gari suna ƙanƙantar da kansu akan da harshe suna wa harshe magiya shi ne su kafirin lisan an gane suna ƙanƙantar da kansu ga harshe suna masa magiya saboda shi ne liman ai an gane shi ne liman na jagoransu in ya so ya halaka su na ya so su zauna lafiya da haka suke duka suke taruwa suke masa wato kankantar da kai gare shi suna gaya masa cewa wato ittaqilla hafina suna cewa harshe ka ji tsoron Allah a kanmu ka ji tsoron Allah a kanmu ai kuma ka ko a zahiri ka gani ai haka ne yanzu idan harshe ya gana ba sai ya sa amma duka ba ana a tsakani da Allah ba zai je ja abu a kirkirme ka ba a fasa ido a karya kafa duk tarshe na kafa ba ta yi magana ba wata tsokani faɗa ba na hannu bai yi magana ba amma a karya shi ido bai yi magana ba a bubbuge shi kai a fasa shi duk sakamakon harshe wataƙila da ya yi shiru da duk wannan abin ba bai faruwa da haka kaga shi ne yake jagoranci da haka suke ce masa ka ji tsoron Allah a kanmu saboda mu mu mu mu kai ne mu mu mu ne kai kai kai ne mu idan ka daidaita shi kenan mun daidaita idan ka karkace kuma mun karkace hada abin da suke gaya masa shi yasa waɗannan gaɓoɓi a jikin ɗan adam guda biyu da harshen mutum da zuciyarsa daman su ne ɗan adam shi yasa idan kana karanta kissa sayyidina luqman alaihi salam yana an ce yana yana bawa mai gidansa yake Allah ya masa hikima mai gidansa bayan ya yanka dabba sai ya ce masa an yanka dabban nan yana so ya kawo masa abin da ya fi komai kyau a jikin dabban da aka gama yanka sai ya cire zuciya sai ya cire harshe sai ya kawo mai gidan ya cire zuciya ya cire harshe wata rana aka zo za a sake yanka daba sai ce to kuma yau ka ciro mu abin da ya fi komai muni a cikin wannan dabba sai ya sake cire zuciya sai ya sake cire harshe da kawo masa ya ce a'a ya yi can na ce ka kawo mu abin da ya fi kowanne kyau ka kawo mun zuciya da harshe yau kuma na ce ka kawo mun abin da ya fi kowanne muni ka kawo mun zuciya da sai ce haka ne yadda abin yake ya ce kowannensu idan suka daidaita dan adam ya yi kyau kowannensu in zuciya da harshe suka yi kyau to dan adam ba a magana shi ya yi kyau sa'annan idan suka ɓaci to shi ke nan adam ya ɓaci ku duba abin da ya faru a kano na kwanakin nan abin tausayi abin kaga al'ummar mu yanda ake na yaron nan da ya kashe kanin mahajiyarsa ko ba ku gani ba saboda Allah amma tambaye shi ma shi ya ce ma baya ma shaye shaye saboda ai abin da ya nuna yana nan da hankalinsa kawai tsaban zuciyar ta lalace shine ne wai ya zo gidan ya same ta da wayoyi guda uku sai ya kashe ta fa ya kashe 'ya'yanta da taɓarya ta tana kwance ya buga mata ya fasa mata kai ya dauki kan karkan yaro dai wata uku ko da dan shekara uku duk ya buga musu tabarya a kai ya kashe zai ebo waya guda uku ya kama hanya fita da yake Allah madaukakin sarki yayi za a kama shi sai ga wani dan uwansu kuma zai shiga gidan sai ya ganki a rikici sai yayi na ganka haka sai ce a shi kawai waya ya ebo shine da ya shiga ya samu wannan abin da yaro ɗan shekara goma sha takwas ƙanin mahaifiyarsa na nufin yayin haka ga wata irin al'umma Allah kaɗai ya san inda ya ga ana yin haka wataƙila a dirama ya gani kar ku yi mamaki ku yi mamaki wani nufin ya gani ya sa zai kwatanta har ke nan in dai zuciya ta lalace dan adam ya musu Allah ya tsare mu kage inda ya riga ya tafi dan Allah wa zai kawo shi na nuna alisafin wa zai kawo shi cewa shi ne a kaga babu ko a tunani ko a wasa ba wanda zai tunano wani shi ne amma da suka ce yana faɗa yadda aka yi ya je kifin ya ɗauko taɓarya ya kashe sai kashe 'ya'yanta saboda waya ya ɗauki waya Allah ya tsare mu وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويوعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تدفئ الخديئة كما يدفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المدادئ حتى بلغ يعلمون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملائك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال سكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي an samu hadisi daga bu'az dan jabal ya da Allah su kara tabbata a gare shi yace wata rana na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nace ya rasulullah ka bani labarin aikin da zan yi na shiga aljanna aikin da zan yi ya shiga da ni aljanna sa'annan ya nisanta ni daga shiga wuta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masa hakika kai tambaya mai girma hakika kai tambaya akan abu mai muhimmanci saboda dan adam bai kamata a rayuwar shi ta duniya a ce yana da wata damuwa fiye da yadda za a yi shiga aljanna damuwa number one a na musulmi shine ya damu yadda za a yi shiga aljanna kuma sai kaga Allah ya sauƙaƙe masa in har ya damu yadda za a yi ya nisanta daga wuta Allah ka nisanta mu daga wuta Allah ka shigar da mu aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai tambaya akan abu mai girma abu mai muhimmanci sai yace amma abu mai sauki ne ga wanda Allah ya sauƙaƙe masa Allah ka sauƙaƙe mana sai manzo Allah ya ce masa na farko ka bauta Allah kar kai tarayya da shi ka bauta Allah kar kai tarayya da Allah cikin wani abu sannan ka tsaye da sallah sannan ka ba da zakka sannan ka yi azumin watan ramadan sannan ka yi aikin haji in ka sami iko sai maza Allah da kanshi kuma ya ƙara mu sai ya ce to ba za nuna maka hanyoyin alheri alheri ba sai na ce ya rasulallah a nuna mun mana sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi azumi kuma garkuwa ne azumi garkuwa ne daga shiga wuta kuma sadaka tana kashe zunubi kamar yadda ka san ruwa na kashe wuta sadaka tana kashe zunubi wato hadisin ya kwatanta zunubi kamar wuta ce take ci balbal ka san wuta in tana cin ka zuba mata ruwa me za ta yi ta mutu to haka sadaka take wa zunubi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sa'annan da sallar mutum a cikin dare mutum ya dinga tashi cikin dare yana yin nafil fili yana sallah wato wannan ibada ce wanda ake son musulmi ya matsa da yinta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya da Allah yake cewa tatajafa junubuhum anil madadi'i wato kuyabun su suna nisantan wajen kwanciyar su ma'ana cikin dare suna tashi suna sallah yad'una rabbahum ko khawfan wa dama'akum haka ne tatajafa junubuhum anil madadi'i yad'una rabbahum khawfan wa dama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun a ne hatta balaga ina sauran ayu wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsi ma ukhfiya lahum min qurrati aynin jazaa'an bima kanu ya'malu shine inda yace har aka kai daidai nan Allah madaukakin sarki yake cewa kuyabansu suna nisantan wuraren kwanciyarsu suna ta roƙon Allah suna masu tsoron Allah suna masu tsoron azabar Allah suna masu kwaɗayin rahamar Allah suna masu kwaɗayin aljanna Allah suna haka suke cikin dare Allah ya ce kuma daga abin da muka azarta suna ciyarwa eh suna ciyarwa daga abin da muka ba su sai Allah ya ce masu wannan sifa rai ba ta san abin da aka ɓoye mata ba na kayan jin daɗi kayan alatu kayan more rayuwa a cikin aljanna ran ba ta san me Allah ya koye mata ba Allah ya ce ya musu haka ne da za a nuna kanu ya amalu sakamakon abin da suka kasance suna aikata a duniya shine sai manzo Allah ya ƙara cewa to bana baka labarin kuma kan al'amari ba da kuma wato ginshikin al'amari ba da kuma tozon gadon bayan al'amari ba yana nufin al'amari duka musulunci sai na ce ya rasulallah a gaya mu sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam to kan al'amari shine musulunci duk wani abin da zaka nema da duk wani abin da zai zo sai ka zama musulmi duk yanzu kaga ana ce Allah yana gafara Allah yana rahama Allah ba ruwan shi da kafin da kaga kan al'amari shine musulunci to an kashe ma musulmi fa to ginshikin musulunci kuma shine sallah saboda idan mutum baya sallah shi ma Allah ba ruwan shi da shi Allah ya kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace farkon abinda al'ummar musulmi abinda za duk komai da kasari na alheri zai gudu wa mutane mutane za su rasa abubuwa biyu za su rage wa mutane da amana da sallah duk abin da ka sani na zai gudu abin da zai rage ga al'ummar musulmi amana da sallah su ne za su rage yanzu ai suna nan intact ko oho ɗaya ya gudu na ɗaya na da matsala ko to kaga to kakka yadda ɗayan ba ya samu matsala wallahi ai an gane magana an ji ɗayan da matsala to kakka yadda ɗayan ma ya samu matsala in ɗaya ya sa matsala ba ni kenan zero musulmi zero ai musulmi ba ya sallah an gama wallahi ya zama babu ba ku ji abin da sayyidi na umar yake faɗi ba bayan an soke shi da wuka lokacin da ya fafaɗo ya ce a sallan na mutane sun yi sallah tambayar da yake na aka ce masa an yi sallah ya ce alhamdulillah sai ya ce la hazzatul islam liman taraka sala ce babu wani rabo babu wani hof a musulunci ga mutumin da ya bar sallah duk wani tsarar rahama da alheri da gafara to zaka samu ne in kana sallah sai yasa zaka annaba ma suna tsoron Allah suna rabbi ga almi muqimas sala Allah ka sanya ni cikin masu yi da sallah Allah ka sanya ni ba ku ji amin ba Allah ka sanya mu cikin amin eh annaba annaba ke roƙon Allah bare ni bare kai so sallar da kaga muna yin nan ba wayan mu bane wallahi rahmar Allah ba wani karta ko da wasa karkai tunanin cewa saboda you are very wise na shi ne kake sallah Allah ne yake mai shiga wallahi Allah mun gode sannan tozon al'amari musulunci ya ce shi ne jihadi jihadi don ɗaukaka addinin Allah duk lokacin da aka kira jihadi daman makiya musulunci kalmar da suka dauka suka wa musulunci banna kenan a wannan lokaci da gangan suka dauka da shi aka aka fatattaka kasashen musulmi da shi aka yi wa al'ummar musulmi duk abin da aka yi da kalmar jihadi sai suka ɗauki kalmar jihadi kawai tana nufin yaƙi kuma yaƙin ma aka saboda ai irin yakin da wasu yaki suke na rashin hankali ai kai ka san ba musulunci bane saboda wanda ya san musulunci ya san yakin musulunci ya karanta yakin musulunci ai ya san ƙarya ne wannan ba musulunci ake ba idan za a je yaki da abokan gaba akwai wasiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa masu tafiya yaki cikin wasiyar yana ce musu in an je yakin nan kar a kashe tsoho kar a kashe mafi kar a rusa toci kar a bata gona idan ana yaƙi duk wanda ya shiga toci ya tsira ina nuhu na musulunci me yanzu haka ake wai ka gane cewa wasu ne suka shirya wasu ma ba ma musulmi ba ne akwai wanda sun bar gemu wallahi arnan wanda an kama su kafirai ya bar gemu ya sa jallabiya ya sa wannan hura sunan shi abu abi humaida abu humaida bagadadi a haka ai sunan da suke ta sawa ke eh sai da kaji wannan kawai shi kenan kuma ya ta kabbara wallahi kwata-kwata ba ba musulmi bane ne saboda duk abin da zai zai yi kuma za a lankaya musulunci dama ma an yi ne a yi idan a yi a bata musulunci amma da yake Allah cikin ikonsa da rahamarsa da kyautayinsa ai kaga na wayan kuruna wayan kurullah wallahu khairul makirin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin gashi nan to shi ne sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to bana gaya maka wato abinda idan ka yi shi kuma duk waɗannan abubuwa da aka lissafa za ka mallake su ba shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa nace eh a gaya mun ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike harshen sa sai ya ce masa wato kuffa alaika hada ka kiyaye wannan kai kuma ta da da harshe ake riddafa na yanzu yanzu mutum yana musulmi yanzu yanzu ya zama an da harshe da harshe ake shiga musulunci yanzu yanzu kafiri yana ba kafiri yanzu yanzu da harshe ya zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah shi kana zama musulmi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuffa alayka hada ka kiyaye wannan ka rike kiyaye wannan abin sai ya ba sayyidina mu'azu mamaki sai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata irin tambaya yace masa yanzu a inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi yanzu a ce za a kama mu akan abin da muke magana da shi kawai na zauna a gadin na yi hira shi kenan a je layi ana tambaya na mai kace mai kace ranar talata mai kace ran laraba mai kace da sabon mai kace da yamma yanzu za a kama mu ran kiyama akan abin da muke magana da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifiyarka ta rasa ka wannan kalma ce tabulatka ummuka kalma ce da laraba suke gaya mutumin da ya kasa fahimtar magana wannan sananne kalma ce a cikin laraba amma an ka bi dukkan fasarar sai kaga kaman ta da tsafi amma magana ce a ce kai wani iri ne baka fahimta me yasa baka fahimta shine magana maza na yace masa to akwai ma wani abu ne da yake jifa mutane a wuta ya sa su kifa fuskar a cikin wuta fiye da abin da harasan su suka tsoruruta wato harshen shi ne yake sanadiyar a kifa kan mutum a cikin wuta Allah ya kiyaye wani hadisi imamu turmuzi ne ya rosu to na so da yake yau za mu rufe wannan karatu sai bayan sallah a ce mun tsaya a kan babi amma dai ba sami sauri ba Allah madaukakin sarki ya ja rayuwar mu ka na mu ga bayan sallah lafiya bari mu tsaya akan wannan hadisi sai mu tashi akan hadisi na dubu ɗaya da dari biyar da ashirin da da uku insha Allah assalamu alaikum malam Allah ya ƙara nisan kwana da imani amin abu ne ake sayarwa naira dubu ɗaya a kasuwa mai gidana yana aike na ko da yaushe na sayo masa sai wata rana na gwada zuwa wani shagon da ake sayar da abun iri ɗaya kuma sai na same shi a ɗari bakwai to duk lokacin da mai gidana ya aike ni sai na je na sayo shi a ɗari bakwai sai na rike ɗari uku to malam yin hakan akwai laifi tambaya ta biyu malam yana halarta na sayo abu dubu goma na sayar da shi dubu arba'in to tambayar farko akwai laifi amsar kenan akwai laifi da gidanka yana bunka dari uku dari uku dari uku Allah kaɗai ya san kai za ka ƙirga sai ka biya shi da kana so ya zama ba laifi sai ka ce mai gida idan na samu ragi ya zama na ta ce ba komai ke dan magana ta gani ko naira ɗari ɗari kake zowa sai ka rinka ɗaukar ɗari tara tara an gane saboda shi musulunci gaba ɗaya bai yadda da kasuwanci da dungu ba da yadda da wannan rufa-rufan ba musulun ba inda musulun ke yadda da rufa-rufa sai an fito keke da keke amma an fito keke da keke kuma kawai ya zama halal da haka kawai yanzu ka same shi ka ce mai gida na ji wa'azi gashi gashi amma ka yi haƙuri shi nan kuma nan gaba don ka aike ni in na samu sauƙi zan rike na? shi ke nan kafu da ya zama halal amma bai sani ba yi wataƙila inda ya sani tun na farko ma zai ce ban da ni kullum na misali shi ne matsala Allah wa alam mutum ne ya zuwa abu dubu goma ya sai da shi dubu arba'in akwai laifi akwai laifi laifin kuwa shi ne bai bi hadisin manzo Allah na sauƙaƙa wa al'umma ayan gane manzo Allah ya ba mu doka ya ce yassiru wa la tu'assiru ku sauƙaƙa kada ku tsananta musamman nan ya haɗa ko ina sannan ya yi wa mutane addu'a ya ce Allah ka ji kan mutumin da Allah ka ji kan mutumin da yake da sauƙi wajen siyan kaya Allah ka ji kan mutumin da yake da sauƙi wajen sai da kaya Allah ka ji kan mutumin da yake da sauƙi wajen cin bashi Allah ka ji kan mutumin da yake da sauƙi wajen biyan bashi tun manzo Allah ya musu addu'a kaga waye zai so ya shiga ba da haka musamman duk abin da yake na al'umma ne suna jujjuya shi ba a san a tsananta saboda irin ka sauƙaƙa sai Allah ya sanya albarka arziki na Allah ne ba wai iya kasuwa ba ne yake samu mutane su samu kuɗi jama'a ko ka gane wannan karatu ko kar ka gane wallahi haka yake arziki ne Allah yake ba ruwan da ya ga dama da mutum ya iya kasuwa da bai iya ba a wajen Allah tintini kun ji abin wata magana wata iri ko na ana son ka iya kasuwa ka yi amma ka san jimba a nan take ba na san duk dan kasuwa sai ya san wani wanda ya san ya bi iya kasuwa amma ya bi kuɗi na na a wani misali duk na kasuwa zai iya gane wannan ne na bishi wayo na bishi iya kasuwa amma kuma ya yi kuɗi na? eh saboda abin nashi yawa akwai sahabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne je kasuwa ya masa addu'a yace ka tafi ko kasa ko kasa ka ka kasa za ka ci riba ko kasa ka je ka tara haka kace a sai kasa za ka ga ana ta rubuci na? eh Allah ya shiga lamarin da haka mutum ya sani bin Allah shi ne ake nema a cikin rayuwar in mutum ya zai yana bin Allah duk mai arziki na shi in ya so sai ya yi ma Allah ka yi mana da haka ana bukatar suna zuwa ana bukatar sauki kaga ga azumi ya taho ba azumi ya taho mutane sauƙaƙa wa mutane sauƙaƙa wa mutane eh ba a wata wuƙa ba na ba a wata wuƙa ba wasu wasu da azumi suke wata wuƙar su na ba kyau a yi daidai daidai Allah zai ba da abin da ya rubuta eh abin nashi ne eh amma a sauƙaƙa manzala dan mutum ya shiga cikin wannan addu'a kamar sallallahu alaihi wasallam na'am Zalai Maza ne ko mata? Maza ne. a to na gane sallar ka lafiya lau to wai ta biyun baka karasa bayi na kaka ko na'am na'am da sai ta hudu tambayar shi ta farko mutum ne ya fita zai masallaci yana da abokai ba musulmi ba suka haɗu suka gaisa alwalarka ta karya alwalarka ba abin da ya same ta shi wannan da ake cewa inna mushriku na najisun ai ba ba najisa ce hissi ba najisa ce ma'anawi ba wai jikinsu ne in kun goga kawai ka zama najisa ba na a za ku gaisa ku yi abin nan ku tafa ku je ka yi sallar alolarka tana sai na ana tambaya na ce ina dai ba mace ba ce kaga ko ko musulma ce mata wani alolarka za ta samu matsala shine yasa sallah kana sallah aka ce ma gashi in ka idar ka kai kasuwa sai ka ji sai dole ka ji mana kana sallah har kai magana ai za a sai ka dawo ka ji din sai ka dawo da tunanin ka kan sallah kai da sallah ka dauka kai sallah kana nan wanda ya zauna kusan da kai abin da ya sa maluma tambayar ka ta uku kenan suna magana a wato idan mutum ya zauna a masallaci akwai zaman da zai yi wanda in har wani abu ya fita a jikinsa zai sani akwai kuma zaman da zai yi wanda bai da aminci in yana gingedi bai san me ya faru to wani ya zo kana waje ya zo kusa da kai ya tafi baka sani ba alama ce na cewa bacci na ya yi nisa da shi kuma bacci mai nisa wanda yake warware alwala ne yana warware alwala ai an gane ya cikin abubuwan da suke karya alwala bacci akwai bacci mai launi har ka tuna mu wani kusa ana cikin practice ko to akwai supervisor da yake zuwa ya duba ka kana koyar da yara wai wani yanzu yana koyarwa yana koyar da damar da islamic studies so sai zauna a bacci a aji yana ta bacci to babansa ya shigo ya same shi yana bacci sai ya zauna a gefe ba sai ya tashi ya ga me zai gaya masa ne dan bude ido ya gan shi sai yana mikiya sai ya ce yara to wannan shine bacci mai lauri wanda yake karya alwala duk wanda ya irin wannan na eh shi duk wanda ya haka a cikin to alwalar shi ta kare eh yawa to shi ne alaikum salam da suke rai na wato gafarar da Allah madaukakin sarki yake yi a kowane dare na azumi shin har da wanda suka rasu har da su ai gafara Allah ta hada musulmi da wanda ya rasu da baka gana ta wanda suka rasu addu'a ba ai wani yana cikin azaba saboda addu'a ka sai a daina to in ba haka ba me yasa aka ce ka ci gaba da addu'a ina ba ta da amfani ya za ci ka ci gaba da yin musu addu'a na ai addu'a tana da amfani wani ya shiga cikin azaba saboda addu'a ka ga aje na mar an yafe mar eh da ka ita addu'a kuma yana amfanin masu da yana amfanin matattu gaba daya wallahu ala ya na kai ya ga mai samun magana ga shi nan shi ne ba kai ne ba bai baka da su ba aminu to eh ka rike in ya gama sai ka yi shi zai iya a yi zaga kuma a a a a suratul ma'un ko a suratul ma'un ko a ra'aitar lazi yawwa yaya wannan me ya yake kamar ya baka yi dare ba mana shi ne a yi kana wasa da sallah shi ne a sahun hawalin musalli bane ya tabbata ga wasu masallata allazi na an salati sahun waɗanda suke rabkana in ka zama kana rabkana mana a musulunci akwai abubuwan da idan suka sa sallah ta wuce ka ba komai akwai bacci a ciki na kana bacci baka farka akwai mantuwa ina nufin mantuwa ta gaske ta same ka duk wannan amma ba haka ba me za ka ringa yi har ka bar sallah ta wuce ka sai dai larura akwai kuma larura na akwai larura wannan in ta samu mutum bayan da za ka yi amma ita wannan kaga an yarda shi yasa har an kai an ce ka yi sallah ma koyaya don karka bar lokacin sallah ya wuce da haka yan kasuwa su kula ba yan kasuwa ba wani baya ma kasuwa kuma amma baya sallah na nufi duk abin kawai musulmi ya sani sallah ita ce ya zo yi a duniya sannan kada ya sake wani abu ya hana shi sallah kada ko da wasa wani abu ya hana shi sallah ina jin nan ake nake ba ku labarin ban Allah da ya rasu wannan ya suka zo ba nan ba ne na nake anan wanda suka zo campaign an wai campaign convention daga Kano sun sauka an ce masaukin su yace shi zai sallah ya zo ya alola yana zauna ya gama alola amma nan ya rasu duk kaga wannan yayin sa misali ai kaga shine karkabar sallah saboda wani abu shine aya ce na cewa ko me kake kai sallah dan baka san lokacin da zaka tamba inda ya ce sai da dare zai hada ba misali da ina zai hada a kan kabari da haka ba kawai duk abin da kake kai sallah shine kawai ko me ake ajira ayi sallah eh ba abin da zai faru in kai sallah shi ke Allah ya riga ya ya mana doka ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalanka da sallah kuma ka yi hakuri akan yin sallah Allah ya ce la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka ba mu tambaye ka wani ka tara wani arziki maka ba mu Allah bai bukata mu ne muke azurta ka da ka yi sallah rama azurta ka kuma wal aqibatu lit taqwa wato karshen karshen kikkiawan karshe yana ga waɗanda suke tsaye da sallah suka ji tsoron Allah ka ko me ake kai sallah sallah ya yi me yace yawa addu'a to aina zaka yi ka san azkararsa ba akwai addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar akalla da safe kai kul huwallahu kai kul a'udhu bi rabbil falaq kai kul a'udhu bi rabbin nas karanta ayatul kursi ka karanta amanar rasul ka karanta in za ka iya alif lamin zuwa ulaika humul muflihun sanan ka zo ka yi bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa samiul alim ka zo ka yi a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma salat ka zo ka yi allahumma ga sunan addu'o'in suna da yawa to shikenan ka huta ga abin da za ka yi shikenan ga adoyin dan ba shi ya ba wanda ya ga dama ma tun da dan wanda ya ba da shi shikenan a ansa yayi in kuma kai daban-daban yayi eh misali addu'o'i ne na kaza da kaza ka hada su waje ɗaya kai yayi in kuma kai su daban-daban yayi inda za ka karanta kullu wala ku duhu da ma yayi ai da da za ka samu kuma alheri to addu'a ba ta yawa eh addu'a ba ta yawa kun ga takwas da wuce ko da ke nawa ne na gashi shi gaba daga kai sai shi sai karbe na'am karbi bismillah alaikum assalam na da shi kai ba ka same shi ba ba ka yi magana da shi ba a'a wani matsayi da ya sa ba ka yi magana da shi ba a to ka je ka yi ai ba za ka tambayi matsayin sa mai sai ka yi tambaye shi me yasa ba ka sallah yawa sai na a nan kuma yana sai yana zuwa juma'a a to da dai bincika wata kila dai ba ku gaina yana yin ba ku sani ba nace me yiwa yana yi tunda ka masa shirin juma'a na ba ka ga magana ta kare a gaskiya ne na sani akwai waɗanda matsafa suka sa su suna yin sallar juma'a ita kaɗai akwai waɗanda suka hana su kuma sallar juma'a ita kaɗai ne ba sa yi da akwai su kama wannan da hukunci ne a kaya ba za a masa hukunci ba a dai bincika in an bincika kayi magani na ƙarshe na ba shi wani ku yi haƙuri mai sallah daga waɗanda na na ya sa ƙasar na Eh, yanzu ba ya ya dawo ba to sai ya cika sallah na ya dawo amma ƙasar ya ƙare na sai sai ya cika sallah Allah shi karba na duk labari ɗaya ne da wanda ya bar sallah baya yi da wanda yake yi yana daga kafa duk labarin su ɗaya da wanda yake yin ta lokacin da ya ga dama damar su ne sahu lokacin da ya ga dama domin Allah madaukakin sarki ya riga ya ce wa aqimus sala inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta kun ga wannan aya a filin yaki fa Allah ya saukar da ita a filin yaki ne Allah ya ce ya sanya lokacin sallah a lokacin yake so a yi sallah ba lokacin da aka ga dama ba idan da Allah zai yafe wasu sallah ta sun ga dama su da ya bar masu yaƙi ta ta a gidan da yaƙi ba a cikin yaƙin Allah ya yi tsantsar ba ku ga akwai sallar filin yaƙi ba sai yanzu ni ne ina kallon TV ko zan yi sallah ina cewa ga wani rabu da haka sallah lokaci Allah ya mata dole mutum ya tsaye da ita yana son su wani da Allah lafiya Allah ka sanya mu tsaye da sallah sallu ala nabi karim Allahumma salli ala akwai wasu bayan Allah da aka kai farmaki garin su suna neman addu'a Allah madaukakin sarki ya kare su Allah madaukakin sarki ya tsare su Allah madaukakin sarki mu ma ya tsare mu Allah mu ma ya kare mu wani azumi da za mu shiga Allah madaukakin sarki ya sa da mu za a yi sa'an Allah madaukakin sarki duk fitinun da suke faruwa Allah kai tsaye da su Allah madaukakin sarki ka ba wa musulmin duniya zaman lafiya Allah madaukakin sarki ka sa mai azumi lafiya mu zama lafiya karanta fatiha bismillah اللهم انت بهوادنا عليم ولا كداء قدير فقد لهوادنا اكادي الحاجات ولفعنا الشرور والمساوي يا مطيع الصلاه اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم يسر لنا امورنا ما راحت لقلوبنا وابداننا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين